أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna ƙara godiya da yabo ga mahalicinmu Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin talikai gaba ɗaya wanda yake da siffa ta kamala Allah wanda yake na ƙasu ya kori gare shi wanda duk abin da ya yi akwai manufa gama a duniya zangon farko kuma mutuwa za ta gifta kuma za mu yi zaban barzahu kuma Allah zai tada mu zango na biyu kuma na ƙarshe nan kuma duniyar ita ce gidan aiki na neman nasarar duniyar da nasara ta lahira Allah ka ba mu duka Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
الحمد لله جماعة المسلمين muna yaban Allah muna ƙara godiya gare shi ya gaya mana dalilin halitta mu da manufar halitta da matsayin duniya da matsayin lahira to dalilin dai halitta mu madaukaki ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ko ban halicci jinsin aljani da na mutum don komai ba ma'ana illa liya'budun sai don su kaɗaita ni da ibada sai da ni da kai da ku da mu to haddasu manufar halitta mu da Allah ya yi mu zo duniya shi ne mu kaɗaita shi da ibada a fagen rayuwarmu duka na sha nana ta wannan magana almutabadaru abinda za ka fara tunawa da an ce bauta sai mutum ya tuna bautar mutane da junansu cewa wanda yake da bawa guda ɗaya ya samu abokin aiki wanda ya samu biyu aikinsu za su guna mai ɗaya kenan bayi na mutane masu taya su aiki ne don su bunƙasa su ƙara ƙarfi to sai Allah ya nuna shi Allah dabban taliki dabban alkamalu lillahi Allah shine da kamala wanda na kasu ba ta shafarsa za ka kar wani ya yi tunanin bare ya je wani aikin bautar Allah din dan ya bunƙasa ubangiji ya ƙara makarfi ma uridu minhum min rizqin ba wani ina nufi ne game da halitta talikai min rizqin ko mai karancin wani arziki ba na nema abun talikai to abin da da ba shi da bayanan ne zai zai baka wani bunƙasa to ai Allah yana nan tun da son da duk talakai ba ma nan ya aka yi a wancan lokacin ba ma nan mai yin mu ne bai yi mu ba tukun waye Allah ne gama ai shi yana nan daga baya neman gudunmawan mu don ƙarfafa shi ko bunƙasa shi a kammale dama yake ma uridu minhum min rizqin duk talakai ba na nufin halitta su don wani arziki ko mai ƙarancinsa ba ma uridu an yi shi da sha rufa don maganin ɗari samun gurin da za a kwanta a lulluɓa gajiyawa ce gajiyawa ba ta shafar Allah ba wani gurin da za ce to a tanada wa ubangiji maɗaukakin sarki abinci kar ya yi rauni baya ci baya sha don gajiyawa ce wa ma uridu an yi tsimun dukkan talakai ba na nufin don halitta su su ban wani abinci to ga gidigat ma da wanda ya samu abinci da wanda ya samu abinci a filayi da zira illahu Allah ne ba mu ya ce wa ma'uri don yi tsimun inna Allah tabbas Allah warrazaƙo shi ne mai arzutawa kana daga cewa attajiri mai arziki to kana da wanda ya baka arzikin waye arrazzaq dul quwwatil matin arziki da albarka da alheri a wajen ubangijin mu Allah ba su gaji karewa ba mu nema a gurin sa gaban mu gadi shine mai karfin nan amintaccen karfi da rauni baya shigarsa har abada dol kuwatil mati so da aka jama'ar musulmi Allah ya kawo mu yin juma'a ta wannan juban ta wannan makon kuma juma'a ta kama rana 29 ga watan hudu rabi'ul thani wannan shekara ce da hijiran manzon Allah alaihi salatu wassalam ta kawo shekara ta dubu da ɗari hudu da shekaru arba'in da shida kuma in an auna ta da kalanda wadda tura mulkin mallaka suka zo suna yayata ta wadda kiristoci suke auna aƙidarsu na cewa daga ranar haihuwar annabi isa ne maryam zuwa bana don suka tambaya a kalandarsu sai ce to yau ɗaya ga watan nuwamba watan goma sha ɗaya miladiyar kuma jisashinsu ta kawo shekara ta dubu biyu da shekaru ashirin da hudu domin dai a tamu munasabar gashi yau juma'a jama'ar musulmi wanda shi muna amfani da wannan lokacin don wa'azin musulunci domin rayar da zukata da alkur'ani da hadisan manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda da su za mu yi wa Allah bauta don duk bayanin yadda za mu bauta wa Allah fagen rayuwar duka yana cikin alkur'ani mai girma. Kuma alkur'anin mai girma ba wai ajiye rana aka yi aka ce za a sauko da alkur'ani jama'a su je su daka wawa wani kowa ya ɗauka ya gidansu shine malamin kansa ba ba haka ba ne. Allah ya zaɓa cikin halittarsa ya ɗauko annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ya ba shi daraja da nagarta ta ƙwalƙoli a cikin talikai duka shi ne cikamakin annabawa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam shi ne shugaban manzannin Allah bayan nan na Allah masu girman daraja. wanda Allah ya ba su darajar da babu walaƙanci ciki dukansu masu gaskiya ne ba makaryaci a cikinsu annabawan Allah manzannin Allah dukansu masu ruban amana ci ba mai ha'inci a cikin annabawa manzanni dukansu tunda aka ce musu manzanni to aiko su aka yi abinda suka zo za su isar ba ra'ayin kansu za su faɗa ba su jakadu ne jakadu masu gaskiya jakadu masu rukun amana jakadu na Allah masu isar da saƙon Allah ba daɗi ba rage suna da attabliğ annaba manzannin Allah zaben Allah ne Allah baya zaben tumun dare don shi ya san kowa Allah don me shi ya yi mu shi ya san komai Allah don me shi ya yi komai din don haka ce Allah ne ya yi zaɓe to babu wani gurbi na na kasu a zaben to annaba manzanni zaben Allah kuma ya yi su a tsarin da ya ajiye bayansa gaba da gabanta na kan gabansu gaba ɗaya shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a sadiqul masduq mai gaskiya abin gaskatawa ya ba su wannan sufofi ya ba su saƙon da su tun da ba su ha'inci ba su ƙara komai ciki ba ba su rage komai ba kuma na gaskiya za su faɗa kuma ba shakka ita gaskiya tana da ɗaci saboda tsabar ɗacin gaskiya takan ɗauro uba ya gaya wa ‘ya'yansa maza ko mata gaskiya hankalinsu ya tashi tsirara don gaskiyar ta saba wa son ransu tana iya ɗaurowa ‘ya'yan da Allah ya ba mutum mazansu ko mata don gudun kada mahaifinsu ko mahaifiyarsu su fada cikin matsala idan Allah ya riga bai wa ‘ya'yan basira suka gane gaskiya to sai su zo su gaya wa babansu ko mahaifiyarsu gaskiya amma saboda ɗacin gaskiyar sai ka ga idan mahaifan ya yi jazar ransu ya baci jawo an gaya masu gaskiya da don Allah gaskiya tana da ɗaci ko babu sai dai kuma wallahi duk wanda ya yarda da gaskiya a zuciyarsa da baki da aiki to ba zai yi ladama ba sha Allah ba za mu yi ladama a duniya ba ba za mu yi ladama a lahira to ita kuma gaskiya dole sai da aiki Allah ramma ya karanta mana ayar da take dauke da bayanin kalima tayyiba nanata ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون Allah ka sa mu madaukakin sarki Allah ya ce alam tara kai da ake saukar da wahayi gare ka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da wa'yansa waɗanda za ka isarwa saƙon na al'ummarka na mutane da aljanu kai da ake magana da kai alamtara baka gani ba ne kai faddaraballahu matsalan yadda Allah ya buga wani irin misali kalimatan tayyiba wata kalma mai tsarki ita ce la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama karmar shiga addinin Allah musulunci wace Allah ya nuna kalma ce mai tsarki to aiwa mutane bayani a buga musu misali sun iya baki sun yi babbaku farfaro hajjatu sun haɗa baki sun iya rubutu an biya musu karatu sun san fasara sun yi kaza sun yi kaza to wanda ma bai riga ya yi ba amma karatu kamar na kurame ba shi misali ya gane wani misali ne na wannan kalma mai tsarki ta tauhidi ka shajaratin kamar wata irin bishiya ce baye ba nagartacciyar bishiya mai tsarki wacce take taka fitin daga ƙafa asluha tushenta fabiton ya kama ƙasa kamar dabino da ya samu guri kuma ya kama ƙasa dala dabino ko ana irga yana yin lulu haka tushensa sabiton ya kafu asalin to ina reshensa wa far'uha reshen dabinan bisa ma ya yi can sama sai da ya kere kan gidajen watakila sannan ya yi kutse ya yi 'ya'ya to farhatis sama'i rasanta yana sama wani irin dabino ne na musamman wanda ba a ce ya riga ya yayi babu sauran ya'ya kaza kaza tuti ukulaha kullahinin tana kawo 'ya'yan itatuwan da za a rika ci kowane lokaci amma fa ba inda kanta take yunkura ta ƴaƴan ba bi idni rabbiha da izinin ubangijinta ubangijin talikai Allah to jama'a ai ko kurma da ya san bishiyar da ta fito mai ingantaccen tushe wacce ta mika ta sama wacce ta fitar da rassanta sama ta yi kutse ta yi 'ya'ya ta ba da ɗa'irin na dabino ga zaƙi ga sinadarin sanya kuzari a jiki ga magani ga mai naƙuda ga ƙarawa namiji kazar-kazar da makamantan irinsu to wannan bishiya ga ƙarfi ga ‘ya'ya ga amfani ta ƙara wa idan mutum gani ta ƙara wa kunnansa ci ta sa in ya ƙoshi ya ci dabino ya sha ruwa ka ga fara'arsa ta musamman ce kuma jikinta ba gawa da maka kuma koyaushe tana ba da wannan abinci ɗaya-ɗaya abu mai 'ya'yan itace da za a ci shekara gaba ɗaya an samu gauɗan dabinan an samu wanda ya nuna luyarsa an samu wanda ya ƙeƙashi ya zama tamur sai a shekara an ci shi yana gauɗe an ci shi nunanne ya bushe an ci garuruwa ƙasashe ana ci wani lokaci ne ake zuwa kasuwar dabino a ce ai ya yaye yanzu ba tuti ukulaha kullahi ne tana bayar da abin da za a ci kowane lokaci kaga ko kurma ne ko mai ido ne ko wane ne ya kai masa wannan karatu ai ya gani ko to sai Allah ya ce wa yadribu Allahu al-amfana Allah yana buga misalai lin nasu dan amfanin mutane in baka gane can ba ka gane nan baka gane nan ba ka gane can dan Allah yana son Allah baya son mai batan kai in dai mutum ya lura da wannan irin misali da Allah ya buga wa mutane da kyakkyawan hankali to in ammar wa'azi zai wa'astu sai Allah ya ce la'allahum yatadhakkarun an buga wannan misali ai tabbas za su wa'astu ta jama'a kalmar shahada Allah ya buga mana misalin musulunci da itaciyar dabino da fa'idodinta da amfaninta don musulmin da ya yarda da musulunci kalmar shahada ta ratsa zuciyoyinmu da bakunanmu da jikunanmu shi nan Allah ya tsirar da mu domin da alkur'ani za mu yi aiki Allah ya haramta shirka wa ƙaba rabbuka Allah ta abudu illa iyahu rabbuka Allah ta abudu illa iyahu wa bil walidayni ihsana
wa ƙaba rabbuka Allah ubangijinka ya kai taliki na kan gaba da aka aiko shi da wannan saƙon Nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi wa duniya bayani da Ubangijinka ya wajabta ya yanke hukunci, ya talikai baki ɗaya ga doka daga Allah, Allah ta abudu illa iya kar ku kuskura ku yi bauta, sai dai bautar nan ku yi iyahu ga Allah shi ɗaya. Allah kaɗai za mu kaɗaita da bauta, eh. to irin masu ragwaragon jinin nan don jahilci ko don gargajiya ko don wani sabo wataƙila a ciki a samu wani wawa to uwarsa ba ce maka Allah kana ce uwarka ba ya ce to babansa ba ana ce maka Allah da ya kowa kana ce babanka ba to da uwar da uban suna da daraja a wajen Allah kuma ga karantarwa ce wabil walidaini game da uwa da uba da kake so kai tambaya su su ma ba a musu bauta irin ta Allah ya ce ba a musu ihsanan su kyautata musu ake in ka ci mai kyau mahaifa ma su samu su ci mai kyau idan kuka tashi da su ka gaishe su in za ka yi magana tare da su ka tace mai kyau ba tsiwa ba rashin ɗa'a ba rashin ladabi kai magana da gyatuma kai magana da mahaifi ka kyautata wa uwa ka kyautata wa uba sun ci sun sha ka musu ladabi lokacin da baka kai ga zaka samu wani abin da zaka ba su ba kai ma kana yaro su suke kawowa sun ce ɗebo ruwa maza maza in ka ci abinci wanke abin da aka baka in ka ga abokinsu daraja shi karka shiga gari ka ɗauko magana a zuwa kirke babanka ko mahaifiyarka ana ce ba dan ɗanka ba ne da ya ga abin da za a masu ka kyautata wa mahaifanka kar ka ɗauko musu magana kar ka zagi kowa kar ka ɗoki kowa kar ka fasa cikin kowa wabil walidaini ihsana game da mahaifa guda biyu su ba a musu sujada ba a musu rukuni ba a tsayawa a gaban su ce bari a karanta karatun fatiha a musu ruku a sujada a a bauta illa iyahu Allah kawai ake wa bauta mahaifa kuwa kyautata musu ake yi Allah ba gajiyayye ba ne ba za ka kai mar abinci ba Allah ba gajiyayye ba ne ba za ka je ka jinka mar ɗakinsa ya samu maganin yoyo ba amma mahaifanka gajiyayyo ne kyautata musu kyautatawa ba su abinci share musu ɗaki ɗinka musu tufafi in sun aike ka maza maza karka bar magana su kaje ta wani sai ka kyautata wa uwa da uba a maganarka da ladabi da ƙawayen yatimanka kana daraja su abokan babanka kana daraja su sai Allah ya maka albarka ce wannan cikin yayanka ne ta dan aboki na ne gidansa akwai alheri ba ya yadda za a yi yayansa su gane da wani kaya sai sun karba dan ni abokin babansu da kaga wabil walide ne sanan mutumin da ya je waje ya dawo da yabawa mutane na yabawa iyayensa saboda ya yi kirki ya kawo ihsanan a gun mahaifa ko bai kawo ba wabil walidaini ihsana game da uwa da uba su ba Allah bane ba a musu bauta ba a dukawa ba a musu sujada amma za a kyautata musu su ci mai kyau su sha mai kyau a musu maganar ladabi a musu tufafi a gaishe su a gaida abokinsu a gaida kawar gyatuma ubangiji daban talikai daban kyautatawa ake wa iyaye ba bautawa ba bautawa ake wa Allah ba wai a bashi wani abu ya ci ko ya sha ba wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu Allah ya wajabta ya yanke hukunci ya talikai gaba daya ka ku kuskura ku bautawa wani Allah in dai bauta ce illa iyyahu sai Allah kawai ka ce uwata da uba na fa ya ce wabil walidain ihsana game da uwa da uba wannan ka kyautata musu zaman duniya kuke yi ba nan za ku tabbata ba yau da gobe ƙarfin babanka raguwa yake naka kuma kana da tasowa to in ma ya bulgan na inda kalkiba ma ya bulgan عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله اكبر to zaman duniya ne ga kaɗin ga mahaifan naka wataƙila Allah ya ba ku tsawon rai za ku kwana biyu a duniya in ma ya bi ganna in dakal kibara ko dai su tsawon rai da su suke kawowa suna rainanka haka dire haka zama kai ne kuwa mai karfin kai ke kawowa su sun tsufa ba ma sa fita nesa sun gajiya sun ga yau to in sun kawo shekarun alkibara girma in daka a wajenka yau kuma kai ne mai kawowa ba su ba ko ya zamanto uwar ta yi gaba saura uba ko uban ya yi gaba saura uwa a haduhuma auki lahuma ɗaya daga cikinsu ko dubbin kuna tare da su har sun tsufa to ga dokokin wala ta kullahuma uf ka daban tasu daban abin da ka saba da shi daban wanda suka saba da shi daban zamaninsu daban naka daban sun daɗe sun ga abin da baka gani ba yanzu ko yawo ba sa zuwa kai ma ka je ka ga abin da basu gani ba masaniyar zamaninka su ba su santa ba to kaga kuwa idan aka ce za a yi hira tunda ba buhu ka jingine ba dole ka zo ka gaishe su ku yi hira to hira ku za ta zama akwai ban tafin makauniya sun ce maka kaza kai baka gano kazan ba kai ma da kace musu kaza su ma wasu gane wannan ba don mai zamanin ku ya sha bamban yau da sabon na karantar da masu ɗaukar karatu a guri na don an annabi ya ce gwallibu anni walau aya duk wani wanda ya san wani abu to kai ya rike shi ɗaya ku isar da sabon Allah da kuka samu daga gare ni kakku raira ko da aya ɗaya ce ni ma ɗan abin da na sani sai na samun waɗanda nake karantarwa saboda mahimmancin harshe yau da safe sai na ce barin gwada harshe ɗalibai na tada wani ga shi fa ya kai tsawona watakila na ce ma kai wani me burburku kuma ba haushe ne ya ɗaga idansa sama yadda ya dubi tsakiya ya dawa kai ce kai ban sani ba na ce to ka hutar da kanka amma jama'a akwai abin da ake kira burburgo da hausa ko babu akwai yawa da na ɗauko zamanin namu tun da na girme masa ninkin ba ninkin da na kaga zamanin mu na ce ana tallan fura da nono dan masu tallan fura suka zo sai su wasa ta sai su ce fura ta gari na gero burburko na alkama da wake shinkafa an yi haka ko ba yi ba to kaga ya gaya maka da abin da aka yi furar garin gero ne don aka kirba ta ta kirɓu aka mulmula ta to sai a samu wani gari sai a gauraya ta a ciki sai ka ga furar da wani abu fari gari gari shi ne burburko kun gane ko sannan furar da ta amsa sunanta in za a kirba ta sai a tace shinkafa mai kyau sai a dinga zuba 'yan shinkafa wacce yake ba dafa ta aka yi ba ba komai ba yadda take shinkafa sai a kirba da ita wannan 'yan shinkafa da in kana shan furar zaka rika taunawa sunanta dawaki wata kuma wato sai a zuba nata dawakin geran ne surfafe to ita wadda za ta yi tallan fura ta ce fura ta gari na gero burburko na alkama dawaki na shinkafa 3 in 1 don za ku fi jin daɗin abalaka haka ne ko ba haka ba wai mai yasa na kawo hada yadda muka taso muka sani zama da wayan nan ga so samari wani ya kai tsauna wani ya san ba su san burburko ba ba su san dawaki ba haka ne ko ba haushe ne amma bai san abin da ake fura ba magaji magaji haka ne to su kuma da za su yi kwance-kwance nima idan suka shiga wato yanar gizo suka fara faɗan waso waye wallahi wani gurin sun faɗa sai in yi shiru zan nema ban sani ba haka ne hazihi bi tilka na ka da su a can su ma za su kare ni a nan haka ne ko ba haka ba dalili shi ne mun samu bambancin zamani abinda nake faɗa sun zo sun tarar da duniya ba a yi to alhaji sani me ya kai ka magana har harkar fura har yadda 'yan mata suke tallan fura aka za yi likulli maqamin maqal wa likulli zamanin rijal duk inda ka tsaya za ka yi magana to akwai magana da ita ta dace ka yi ana kowane zamani yana da masanan addinin musulunci wanda su za su yi wa al'umma wato bayanin addini kuma ƙarfi-ƙarfi ballighu anni walau aya ko karatu na bai yawa ba to annabi ya ce ko aya ka sani ka isa ka gani ma na samu abin da zan isa haka ne to sai na ce musu su kusa abin da ya sa na kawo haka suka ce na ce na zo ne taya mu munna na ce an ɗauke wuta a najeriya ta kai kwana biyar goma to ka ji har goma sha ɗaya to ka samun da ya faru gidan wa'yansu ko akwai ran da ba dora ba tuka tuwo ba amma suna da hatsi an dauke wuta ba tuwo yara ku yi haƙuri goma ya ce yunwa ba a sha miki rubutu in ka ce mutum na jin yunwa ka ce haƙuri in ya taba haƙurin zai kasa ko ba haka ba in ci to ya aka yi haka sau ce wallahi ba wutar da za a yi niƙa sai na ce gidanku ba garwai ne amma garwai ɗin ba a nan ɗin akwai wanda bai san shi ba eh garwai ba shi ne dutsen niƙa wanda ake yi na musamman Najeriya ba dutse kenan to ina garwai ya aka kuka kwana da yunwa don an ɗauke wuta gidan ba garwai to ya aka yi ba garwai an samu rashin hangen nesa ne a ce kawai tun da kaga kana samun wuta kun zubar da dutsen nika kun zubar da turmi kun zubar da taɓarya kun yarda matan kaɗi kun yarda rariya kuna jira a muku sai da wuta tukun kun girki eh sai da wuta to sai an nika muku da lantarki sannan ku iya samun gari eh cikokin alan kosa ne alan kosa ga kwai ya ce a bare mu jama'a ɗauke wutan nan fa abin boye ya fito sarari wani gidan an kasa kaɗa miya ba, ba murhu da ana ɗorawa ne abin nan na lantarki su gidan ba murhu don sai nefa suka ɗauke suka ce an samu kuskure ba fitila mai lagwani da man gyada ba a ci balbal ba murhu ba turmi ba taɓarya ba matan kaɗi ba faifai sai aka kwana da yunwa an ɗauki jika don tuwon ƙwalama. Ba a ɗaukan jika don tuwon ƙwalama. ba ka yi tunanin rayuwarka ba sai kana tunanin nefa ce rayuwarka ran da nefa ta samu yan matsala to gaji ka kwana da yunwa ga kuma hatsi a gidan gidanka ba garwai ba taɓarya to ma da wani makoci zai zo ce ga garwai dutsen niƙa ruwan da ɗan ga makoɗi in ya dulkushe a koɗa to yarka ba ta iya nikan ba yadda ba ta iya nikan ba ba su iya daka ba ba su iya surfe ba suna jiran injin ya musu da zai aka ce wai maguzawa ko a ƙasar kano ya ko katsina ya shiga birni ko na kano ko na katsinan ko na zazzau to sai ya zo ba magudan yana yawo a gari sai ya ce wa mutanen ina musussuka musussuka ya ce eh yana madariya aka ce ya ce gurin da ake idan an yi casa ake zuwa ana shika gurin da ake sussuka ina yake a birnin suka ce ai nan birni ne ai mu ba ba mu da masussuka ya ce ana zaman ƙarya ga jama'a gaskiya ana fa zaman ƙarya a wani kun dai gidana da dutsen nika da kuma turmi da taɓarya da matankaɗi da faifashi ko ba dama ka ce banda ni a zamanin nan ina ɗan gwargwadon hadi kuma ranar da aka ɗauke wato lantarki na wutan nefa mun ci tuwo sha Allah ka gani nan da sassafe ana tuka min tuwo ba ni ba na cin maɗuma amma cin dumaman fa ba laifi saboda haka tunda ina noma na ce ba zan zamanto mai kaza ya ci kai ba dan na ga mutanen mu manoma wayansu yan uwanmu suna gida danci mutum ne suka yi doya ko dankali wanda ya fi girman to na kasuwa yan gutsu-gutsun na gida to ban da ni sai na darje tukuna rogo na dankali na doya ta gangariya wanda ba da shi muka yi gumi na noma ba in ba shi sauran ko ni in yi mai kyau in kai kasuwa a gida ba a ƙoshi ba in aka yi haka yi azanci babu ko saboda haka jama'a wallahi wata yunwar ta ganganci akwai wani balarabe a masar wani malaminmu lokaci na karantar da mu albida ɗari tara da tamanin da biyu ya gaya mana ya ce kun gani kuna wasa da aiki ya ce mu a masar akwai wanda ya fara tara shara yana konawa masu fulawa da abin nan suna sayan taki ƙarshe sai da ya zamanto a masar yana da manyan kamfanoni to mu mun raina sana'a kowa a bashi daga mutum ya ci ado a shi maroƙi ne maroƙin da roƙon bai kama shi ba Allah wa yansu saboda gogewa da zaman birni da rashin hankali sai ya ƙoƙari ha haɗa kuɗinsa ya sai mota ya wanke ta ya ƙoƙe ta sai ya zo bakin gari in ya zo ya sauka ya tsaya gidan wai da dala wannan dala motarsa ce ta tsaya nan ko da abin na za a ka sa masa dan galan daya da kudin galan daya da Allah ba da kafin ya karasa gida ashe wannan kudin galan dayan kawai shine kudin sa bara yake ba sana'a duk wanda ba ya da sana'a to kaka raba biyu abin kunya ya kama shi kuma wani sahabi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi dullani ala amali idza amiltuhu yuhibbuni Allah wa yuhibbuni nasu manzo Allah nuna min wani abin da in nayi Allah zai so ni in nayi mutane za su so ni sai Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa izhad min ad-dunya ka guji abin duniyan kayan wani guje shi ne muna ka in ka guji duniya ba ka da girman kai kana aiki ba ba ka raina hanyar neman halal ba yuhi bukan lahu Allah zai so ka wasu hasbi ma inda nasu ka nesanci abin hannun mutane yuhi bukan nasu mutane za su rika son ka aka ga ɗan adam duk kyautarsa ya ƙi jinin roƙo yau da gobe wani sun yi rigima da matarsa saboda ba ni ba ni ya bata ta sake ce ba ni ya bata ta sake ce ba ni ya ce ku dai ba ku da godiya ana samu ko ba a samu to ka ce ba ka da sana'a sai bin gidajen manya sai bin gidajen manya abin kunya kuma wani wallahi malami ne ma ba sana'a wacce muguwar karin magana da aka yi ya kamata mu masu wa'azi mu tare mai shawara mu daina ta barin faɗa kusan kun santa tsammanin warabbuka to to dan Allah jama'a don me don me wa'azi mu tare mu yaƙi waccan karin magana ba ta da kyau tsammanin warabbuka ku faɗa mana kar ganin ido na hana kwar suka ce wai malam ya ƙi noma domin zaka to ban da mu masu wa'azin izala mu ban da mu yasa za ka gana zo na ce muku na yanki shinkafa na samu buhu ɗari da shida a gona ta ta hanyar fedare ni ne nake zakar na yanki shinkafa ta a gonar kadamu a jingir na samu buhu ɗari da talatin da tara ni ne nake zaka ba na barin gudun sai na yi zaka ina waccan kan magana ni ba ta shafe ni ba ko ta shafe ni to ya gani dai ina wa'azi na ri gaba na gani in aka samu wawa sai ce tunubu ya ba shi kuɗi tunubun baya da rai ne ka je ka tambaye shi ma ka tambaye shi ka ce alhaji sani ya ce baka ba shi kuɗi ba ba ku yi da wajewa da shi ba musulunci ne yasa na ce a zaɓi tunubu muslim muslim zauna kuna barace barace ko kun san nagari bai san da mugu ba kun san mugu bai san da nagari ba idan mutum ɗan tumasanci ne ko riga ya gani a wuyanka sai ce wani ne ya bashi wallahi tallahi billahi la ilaha illa illa huwa ni na dinka tawa ka je duk inda zaka bincika ka bincika dan me ina noma ina kiwo gonaki na akwai ta shekara arba'in da biyar da na saya ina saurayi kuma ni gogaggen direba ne kuma ni tela ne kuma ni dan gwanjo ne kuma na yi kiri na sayar da kwanuka na yi fatocin goro tsakanin kurmi da arewa na yi wowa mota lodi sama da shekara arba'in da suka wuce zo wato kano tashar nasarawa in sauke na kai gora huntuwa mai gida na huntuwan na kai gora alhaji balanto in yana nan ko baya nan to Allah ji kansa in ya mutu ba katsine ne wani ba macuci ba ne shi ma ba macuci ba ne da na kawo goro na lokacin da takarda din nan in aka buɗe nawa ana samun ƙwarya goma sha bakwai to yanzu dan takarda wani da kare ke kaiwa ƙwarya duna duna hatta tafina duniya baya dai baya dai hatta ƙari zora ba kwa sana'a sai ka ga mutum ya yi noma ya yi kiwo kai ta zaginsa kuna ta kwan zunubi yawa ku duba samun ofis na gaba da nawa bayan wucewa malam a izala sai an yi da gaske haka ne to mukan nemi wato karo-karo don gina addini da Allah ya ce wata awanu alal birri wa taqwa وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب jama'a aikin addini ana neman gudun mawadan a gina shi ko ba a yi kana musu ga wata awanu nan wata awanu kuma ku yi taimakakeniya in za ka ba da taimako banda kayan fitsara alal birri akan aikin nagarta na tsoron Allah wata kawa da tsoron Allah kar ku kuskura ku je ku ba da gudunmawa a gurin aikin banza wala ta'awanu alal ismi kar ku taimaka wa junanku akan aikin zunubi wal udwan duk abin da yake na wuce iyaka na ta'addanci kar a samu hannunka a fashi da makami udwan kar a samu hannunka a kidnapping udwan kar a samu hannunka a sayar da jikinka kai luwaɗi a biyaka udwan kar a samu hannunki a karuwanci ki ba da jikinki a biyaki ba kyau kana neman aikin ka rasa zuwa wacika a gari ga ka kayi ado kayi kuma ya ce me ya sana'a ka ce a'a wannan ai bai da sana'a sai zaman kwalbaci ga rashin tarbiyya duk wanda ka ganshi abin ne ba sana'a ko ka ga ado banza ne wallahi in ya ga arahaka ko sai ya ga ka je guri za ka sha shayi sai shi ma ya zo ya zauna kusa da ka ashe ka zo daga abuja ne sai ya zai ai tare muka yi wasan gaba bai tambaye ka ba bai kuma ba sai ta ce mai shayi zuwa mai shayi da milo da waye da waye da waye ashe bai da kokobo bai da kokobo wai kai ne za ka biya don me kun yi wasan ƙasa tare wataƙila kai kuma kudin da aka shayin da kasa iyakarsu kenan ko ba zai yi ba to zai kunyata kansa zai kunyata ka sai an zuba masa ya sha in ka liga shi shan yawa za ka tare ka ce to ma salama ya ce kai dan ubanka baka ba su kudin su ba ka ga su kuya waye da ko kwabo ba waye da ko kwabo ba kuma da da ya zo wai kai za ka biya kuma sai da ya zage ka wai ya gogegge ne elite wannan hanya tana da kyau to zama a ɗauko shekara ishirin ko goma sha biyar a nan muka dinga yin wa'azi muna ce matan aure ku kama ɗakunan ki girmama mijinki ki taya shi tattalin arziki kar ki sace mar hatsi ki sayar mun yi ta yi sai ngo suka dinga bin mutane na 'yan zaman kashe wando na 'yan dafara gashi can ana samun kuɗi a saudiya yanzu za ki je ki samo kuɗi ki gina gida ina aure ta zauna dai sabo liƙe ta wuya kashe ta haka suke faɗa ita ɗauke mata a ɗakin ta su je su yi anguli da zabo lokacin da e-passport bai zo ba yanzu ya zama expire sai ta kai ta maka ba ranar dawowa billahi lazi la ilaha illa huwa yanzu wanda aka ruda ta ban ɗakin mijinta ta tafi ta kasa dawowa ba za a rasa mutum mace dubu ba ta yi kuka har idanta ya yi ja ba hanyar dawowa gida shekaran jiya ko shekaran jiya waccan wata mata daga saudiya ta bugo ta sake magana a yanar gizo ta ce don Allah mata musulmi 'yan Najeriya, kar ku kuskura ku bar ɗakin mijinku, ku ce za ku je nema Sa'udiya sai in dai Allah ya ba ku halin haji ko umara ku zo ku ibada. Ta ce wallahi ita wannan wutar ta ƙone ta tana ciki, ta ce tana yi wa wata wato aikace-aikace a gida. sai matar ta ce mata ki je ki dafa a ji a dafa mata kwai guda ɗaya kaga ko baka sani ba an yi niyya rowa amma dai laraba ma masu rowa ba ne amma dai to kwai guda ɗaya za ta tsaga ne ta san mata to ko za ki dafa kin san dai ba naki to ashe ta bata ji lokacin da take ta sa kwan ba ita ya ta ɗora ruwa ya tafasa ta je ta gaya wa uwa gijiyar tata ta ce mata ruwa ya tafasa ta ce meye ruwa ta ce ruwan da kika ce tsar ta ce zan da ta gaya mata bata ce mata da kwai ba ta ce wala ita bata ji ba ta ce da ta mulmula muguwar wata bakar magana ta dankara mata ta ce wallahi ita dai a tunaninta ba wata mata aure da mijinta zai gaya mata muguwar magana haka da haka mata kan ku yadda ku taho ta ce gasu can suna zaman walakanci ita ta sake ta faɗa wasu sun gani wasu ba su gani to ni kan faɗa in faɗa don in gaya muku wa'azin da muka yi shekara 20 gashi nan ya fara ya fara ya fara bayyana sannan gashi duniya corona ta katta ingila talauci america talauci corona maka talauci corona nigeria talauci corona ghana talauci corona ku kare za ku iya kare a kasashen nan ne wanne ne baya da talauci lalazi la ilaha illa huwa wani guri da na sauka na kaza ni manomi ne na je na girbi na na zan ci hatsi na ka hana ni na je na kama wani hotel three star na manoma aka zuba min abinci na ce wannan nawa za ka sai aka ce riyal ɗari to riyal ɗin guda ɗaya nawa ne to nin kashi sau ɗari ɗari hudun ɗin sau ɗari nawa kenan dubu arba'in faranti ɗaya a maka akwai kanina da ya je island ya ci dunkulan sakwara guda ɗaya dubu arba'in na taɓa faɗa muku ana dr hadi ku je ku tambaye shi to sai kana gurin alheri sai ka raina kanka sai ka raina kanka yanzu a duniyar yau a najeriya demokuraɗiyya aka samu muna yi ko muna so ko ba masu to a demokuraɗiyya idan kana da jama'a na ce kai ne sarki yau mutanenmu hauka ta kai su ga ‘yan uwansu komai yawansu sunansu banza sai wani ya ce ba shi kudi ya kasara al'umarsa ƙuri'ar ta zama banza da bakin ɗan ɗarikar cikinku da bakin shi a cikinku da bakin ɗan tsalle-tsallen cikinku a kada ku a kada ku da mai ba da ƙuri'a ba da murfiya to komai nisan dare marasa jama'a ƙarya ta ƙare ba jama'a ba cin zaɓe wai an koma murɗiya ba inda za ku kai da ikon Allah rai na haramiya ko ta taɓo samaniya daga za mu zo mu yi zaɓe ku ce ku murna yau ku murna gobe ku murna kai ƙarya kuke yi قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث على رمى فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا جماعة أقول masallaci ne na halin sunna inda na yi shiru na cewa na zo fasarta wallahi da yawa fasarta za ku dan me mun ji wa'azi sama da shekara 46 haka ne ko ba haka ba to bari tun da ba lokaci ƙarya ba ta nasara to an fara kishin kishin yan najeriya sun fara zagin efcc wai sun ce ba su yarda da efcc ba ji su to kai ba alhaji sani ha ni na nan na aunawa tukuna ko ni ne na ce ban yarda da efcc ba amma ba wanda suka faɗa ba gwamnan da ya kai su ƙara akwai kai baka da labari ni ina da shi to shi ina ce ni ɗan EFCC mai gyara ne sai suka ce a tasu ta yanzu ji masu sukan EFCC sai suka ce suna wariya wai ni kam ina nan ina bincike tukuna aka ce to wani rariya EFCC suke yi suka ce sai mutum ya dankari kudin Najeriya kazamai idan yana da makami a siyasa sai efcc su shiro ji masu sukansu amma ban da ni ni ban faɗi na ba tukuna sai wani ya ce sai ya kai su ƙara tun da za su kama ƙaramin mai laifi su bar gundume mai don haka aka yi efcc ɗin ta kama wani ta bar wani wato in kana da uwa a mulku kai in kai sata sunanta ba sata ba kai da gyara murdiya a zaɓe murdiya a shari'a murdiya a naɗa mukami murdiya a gidan aure cin amana ga mijin da aka bashi cin amana ga mata a ɗakin mijinta wai na ake so aje an ce wai an yi ƙarar efcc wai efcc in kuna da gaskiya allah ya sa ku kayar da wanda ya ƙarar to ni na faɗi tawa addu'a ko to efcc in ba ku da gaskiya to ku kuma ku ƙalafa yawa mun raba kira in dai kuna da gaskiya allah sa ku yi kayi to in kuma wanda ya ƙara ku ne da gaskiya jama'a ku ma ku ƙarasa wato ni na faɗi tawa ku ma kun faɗi ta idan efcc ta fara ana kama ɗan efcc da ɓarna to shi a bashi don aka kama alkali da ɓarna a bashi to 'yan majalisa bai kamata bai waje ba su sake duba dokokin zaɓe da masu duba cewa wane ne ya ce wane bai ci ba wallahi tallahi ana ha'inci in kuma ba a yi ku faɗa alhaji sani kai ka san ana yi ni na san ana yi na kake na ce a jas a wace jiha tambayi wani zai gaya maka ina amfanin yaudara ha'inci ba kyau an yanka ta tashi manyan mutane an haɗa baki da su da tura an ce ku je ku hana sallar juma'a har da masu sunan sarauta da rubuta an rufe masallaci ranka da da ya ce a rufe an ce ya aka ce kudi Allah sarki wallahi mutum ya faɗi gaskiya ko to ko ba dare ko ba jima za ta fito kun gani ni din nan ina cikin jagororin council of ulama and elders a plato jobs lokacin da sheikh balaraba daudu yana raye da sauran 'yan council duk wanda ya koma ga Allah da imani Allah ya marrahab sai 'yar adwa ya zo nan zamanin gwamnatin obasanjo sai aka zo aka ce zai zo ya duba mun mutanen kansu ya zo aka ba shi dama mutum sun fi dubu da aka zan faɗa in kuma nawa ne ba ka so in faɗa sai na faɗa ya ce ya zo neman ƙuri'a ne don yana so ya zamanto shugaban ƙasa alhaji umar musa 'yar addu'a a masallacin 'yan taya ai ai 'yan dankali to ya ce amma ni musulmi ne na san Allah ne mai bada mulki amma Allah san in kun yarda ku ba ni ƙuri'a ya ce amma ni ma zan muku wa'azi duk da ku malamai ne ji sai ya ce jagororin duniya mutum uku ne ya ce akwai masu mulki akwai malama akwai masu kuɗi sai ya ce to su ne masu mulkin su ya ce to su sun yarda nasu sun kalbi kudi ya ce haka da haka su 'yan siyasa yanzu ba su da daraja ya ce duk abin da su suka faɗa za a ce ƙarya ce rabu da shi ɗan siyasa ƙarya yake maka ji 'yar addu'a a taron mutane a masallacin 'yan dankali a jos lokacin da ya zo neman ƙuri'a ya ce su ɗan siyasa sun yarda gaskiya sun kama yaudara mutane ba sa yadda da maganarsu yanzu ji shi an je akwai shi an ɗauka ni ne baka son fada to na fada yawa haka ya fada yace to wayar nan to yace to su an gama da su yace duk abin da suka gaya mutane jin su ake an san akwai yaudara a ciki ji shi yace to to a cikin shugabannin nan guda uku da ya fada ya faɗi ɗaya yadda nasa waye yan siyasa saura nawa dawa dawa da malamai da masu kudi. To, zai ci da su ‘yan siyasa ma akwai na zamani akwai na da masu mulkin. Yace su akwai masu mulkin siyasa, akwai masu mulki kuma lokacin tun daular musulunci. Yace su ma sarakuna sun yi ta tasu. Yace su ma sun yadda nasu girma. In ji shi, in ji shi shi ne in ji ni, in ji wa. Alhaji Umar Musa ‘yar addu'a a gaban sama da mutum dubu a Jos. Laji kansa Allah ya rahamshe shi. Da ya ce to, su ma masu kuɗin, su ma sun ban nasu. Wallahi tallahi an yi lokacin da idan mai kuɗi ya fito sai ratsa mutanensa aka karfi ana ci alabar mai gida. Sai mutum ɗari sun gaishe yana da daraja a gurin mutanensa. to a wani zamanin kuma ran da ya samu babban riba yaransa na za ce ka je ku kama shi yadda ya samu kuɗi ku kai shi daji ana samu to da wancan da wannan da bambanci ko babu sai ce to wanda suka rage suna magana ana ɗauka su ne malamai jiyar addu'a ya ce to ne zan muku wa'azi kar ku yadda kuma naku dan in kuka zo kuka hawa mutane wa'azi ashe harkar ta kuɗi ce to kuma na ku kunyar ce nan to Allah ka kare mu kai amma ka duba malamin kuma ka duba akwai malamin da yake wa dan siyasa bayani ya ce za ka ci zaɓe zai rubuta maka wani hatimi ka shiga kasuwar garin kutsurara kai wanka da jini da wannan yana sauran malankar akwai wanda yake ce shi ne malami sai ya ce shi komai satar da ya shehu zai face shi a lahira to ina malankar akwai wanda zai ce shi ne malami ce yara ku fito ku zanga-zanga ku zagi gwamnoninku ku zagi shugabannin ƙasarku ku tsine wa ƙasarku albarka in an fafare ku zai gaya wa mutan iran akwai ko babu to ina malantar an daibo matan jama'a musu ƙarya an ce ku zagi iyayenku ku zagi malamanku ku zabi kaza to mu kuma da muke wa zai muka ci billahi la ilaha illa huwa a islam ba zan da banda ko to bayan an an an gutsaye mana wuta ne idan aka ce kai wa wannan ɗauke wutar kirari sai ce ɗanɗana kunarka domin an cuci ma'aikatar wutar sama da shekara hamsin sardauna su suka yi kayan ji inda mai ja ja na je ziyarar aiki kayan ji jami'in gurin ya nuna min wa'yansu injina ya ce wanda sardauna ya sayo su ya ce kaga da biyu ake aiki ya ce biyun bana shekara kaza ko garan bawul ba a musu ba ji shi yana kuma da ransan na tsammani ya ce amma shekarar jiya wata jarida ko punch ko ya ce ta bugo wai wai an kashe mana miliyan kaza a nan wanda kuma kwan fitila in za a sa a nan sai ya biyo ta ofis dina kuma na san ƙarya ne a zamanin mulkin mai bafala kuma ni ya gayawa shi ma yana da rai to idan aka ki garan bawul tun wannan lokacin wannan abun inda a duniya duna duna hatta ka fina in ya zo ya katse fa to in ya katse sai mu ce tunubu ne ah sai mu ce yar aduwa ne za su za aka ce ai manya suna taro sun ce mu arewa mun rasa wuta ce a wancan da zan ba su shawara sun ce kun shiru kakwai abin kunya domin a cikin 'yan arewa an samu shugabannin ƙasar najeriya sun kai guda tara ko fiye ko babu wani ɗan arewa da ya taɓa shugaban ƙasa a lokacin da yake shugaban ƙasar bai san akwai buƙatar wuta a najeriya ba ya gyara sai yanzu mu arewa mun rasa wato mun zama marayu a cikin mu shugaban kasa wane wane wane wane shekara kaza amma wai wuta ta gagare mu ni da da sun yi shawara da ni za su wace cikin ku faɗa don in ba sa'a ba za ku yi abin kunya a baka dama a baka iko baka yi ba da lokacin mu arewa ba mu da wuta lagos tana da wani tebur guda takwas mu namu gaba ɗaya uku ne baka taɓa samun iko ba me kai da naka me kai da naka jama'a a gyara wannan abun fa ba wai daɗin makaranta kuke ji ba kun zage ni kun zage ni na sani kuma a watan da aljanna nake nema ni ban damu ba wala kada amurru ala la'imi yasubbuni wa marartu thammata qultu la ya'ni yawa mara mutunci na zagi na wata ran sai na bi ta inda yake zagi ya danna a can a ce la ya'ni ni ba da ni kake ba wani ya sata ni ka zagen ni yi noma in ci kai ka zage ni satin da zan tafi sai wani ya mun waya ya ce ga mota ɗaya na baka ta shinkafa don Allah kan ka faɗi sunana na ce ba zan faɗa ba na ce ku zo nan ku tuntuno min ‘yan uwana a halin sunna da abokan arangama ‘yan ɗariƙa duk ku rubuta sunansu ban tashi daga ba sai da na gama rubuta wa'anda za a ba. Na je na yasa TV muna dawa jiya tun na raba. Allah saka mana da alheri. Ni ma da na bayar Allah saka mana da alheri. Jama'a ta da na baku ba ku cinye ba kuma Allah saka muku da alheri. Tare su zauna bakwa noma bakwa kiwo sai cuta. Sai cuta. Ko ba kwa son a gane wai kun yi cutar. kai to rashin jini rashin tsagawa wanda baya son sunan sai fito a cikin macuta to kai ya sata wanda baya son sunan sai fito a mazinata to kar ya zina wanda baya son sunan sai fito a cikin yan damfara kar ya yi damfara malamai a koma gona in ba haka ba ba za ku iya wa'azi ba da ka kafa gemu ka zauna a kofar gidan mutum ba ka da sana'a ba ka da sana'a wai an zo wai an zo ana ce ga wani kafiri ne ga wani kaza kaza muna ce sai musulmi muslim muslim da yan dariƙa a jos da yan allah tsalle a jos sai suka ce wanda ba musulmin bai saba sarki a ga ta ba za ku ci ba suka ce to ai akwai murdiya to allah zai kama ku mu ai mun yi zaɓa su kuma sun yi murdiyar to da mai gaskiya da mara gaskiya Allah ka taimaki mai gaskiya marasa gaskiya Allah ka keɓo bayi ka kodo kawai haza wa saka zuwa ladi wa lafiyar na kwal gafon rahim ka yi haƙuri akwai minti ɗaya don Allah mai girma shugaban ƙasa ka saurari masu ƙarar efcc ka ji menene hujjarsu da Allah shugaban ƙasa na roƙonka Ahmad Bola Tinubu wanda ka hau gwamnati da kirarin muslim muslim islam addinin gaskiya ne islam ba addinin kabilanci ba ne islam ba addinin zaman kashe wando ba ne islam ba addinin saba alkawari ba ne ka bincika ka ga me yake faruwa a ribas shugaban ƙasa ka duba ka ga me yake faruwa a kano ka duba me yake faruwa a filato daidai ne mutum ya yi gwamna ya shekara takwas ya sauka wanda ya hau sabo ya hana shi aiki ko shekara goma goma aka ce a yi idan ka bari wanda ka barin kar ya yi idan aka goyi bayan mara gaskiya ya hana yara masu tasowa aiki an kulla wa Najeriya daidai Allah ka kare shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu ba so ɗaya ba ne ba so biyu ba ne ba so uku ba ne mun zauna da kai na ce maka ka riƙe musulunci da kyau ka ce insha Allahu I will do ka manta na tuna maka kada bari rigima ta barke a cross rivers da rivers wanda ya sauka ya hana na yanzu aiki daidai ne kar a bari a hana mutanen kano aiki saboda wani yana da daraja a gurinka kar a yi haka don allah mu yi gaskiya mu huta mun ja hankalin sarakuna ya fi tsokan muka ce kar a hada baki da ku a hana sallah to wallahi da sarakunan da suka goyi bayan azumi da sallah da haji da wayanda suka goyi bayan corona darajar daban-daban ne aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum